من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الأولين وجمله واختاره واصطفاه من سائر العالمين وجعله بشيرا ونذيرا وشافئا في خلقه أجمعين وفضله بالحمد على سائر الأمم الصادقين وجعله خاتم الرسل المكرمين وجعل وفاته عبرة للمعتبرين واصطفى إفرته وأهل بيته وجعلهم خير الأولين والآخرين وجعلهم طاهرين فاخرين ورضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه وعمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وإترته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الحالكين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المتين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستبين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العذاب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد uwa jama'ar musulmi musamman ku da Allah Ubangiji ya ƙaddara halattowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi da albarka a wannan la'asariya ta lahadi kuma la'asariya ta ishirin da biyar kuma la'asariya ta biyar a goman ƙarshe na watan taron musulunci watan ramadana Allah Ubangiji ya sa yau mun ɗauki rabin goman ƙarshe kuma yanzu mun yi biyar biyar sau biyar kenan yanzu biyar ɗaya ne wanda ya dace ya dace Allah sa mu wadda bai dace ba bai dace ba Allah ka sa ba mu cikin wadda ba su dace ba Allah ka kaddara mu cikin wadda suka dace hijira na jagoran kowa da komai shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara talatin da tara da kuma makwabtanmu na wannan zawuyar wadda ba sa tare da mu nan jiki da jiki amma muryan da muke yi su ma na isa gare su da kuma ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmin da muke haɗe da ku tun farkon azumi farawa daga babban gida brc bauchi ɓangaren brc 2 goman sati zuwa sha ɗaya muna mu'amalantar juna mu da ku da kuma wadda muke gamewa da ku ƙarfe bakwai da rabi na maraice zuwa ƙarfe takwas a gidan rediyon tarayya federal globe fm bauchi da kuma ɗimbin al'umman musulmin da muke haɗe da ku ta intanet duka kowa da sunansa da darajojin da Allah ya wa kowa na fara mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu jiya Allah Ubangiji ya ƙaddara ya ba mu aron lokaci mun karanta aya ta ɗari biyu da tamanin daidai a wannan sura ta biyu surar al-baqara yau kuma mai mana karatu malam abubakar muhammadu amin zai karanta mana aya ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya a a wannan sura ta al-baqara bismillah karama kallah
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji saboda ƙaunan da yake ma wannan al'ummar in an jima sai ya kawo shari'a in an jima sai ya kawo taƙawa in an jima sai ya kawo yafiya in an jima sai ya kawo gara ɓasa fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum haka Allah yake ta mu'amalantar mu kuma ba mu samu wannan darajar ba sai saboda annabin da aka ba mu ya fi kowa daraja gun Allah saboda haka kafin mu shiga fasara muna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una awwalan fasaniyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaza naqulu salisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugaban jikokin manzon Allah na Bauchi sarkin sharifan bauchi ubangiji Allah ya karɓi ransa ubangiji Allah ya kaddara ya rasu jiya Allah ya kaddara yau an sa shi a cikin kushewansa yanzu maganar da muke yi sarkin sharifan bauchi mai daraja yana cikin kabarinsa haka wannan rafi ya shafi dukkan masoyin manzon Allah wannan rashin ya girgiza dukkan mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama shi kenan aka fara nadawa aboci daga kansa a iya sanin mu kuma da aka ƙara nada shi ban fita ba na gaya wa mai mataba sarki na ce to duk nada nadan da kai a nan fadan kayi nada nade mu da kai amma wannan shine kaɗai naɗin da irin mu irin mu kai mana shi kuma muna gaya maka wanda ya sake shiga talabijin ko rediyo a cikin masu zuwa tafsirin jami'a bauchi yake ba sharifi to za mu kawo shi nan kaɗai sarkin dogare ya daddaka mana kuma ya amsa mini to amin wannan sarkin sharifan ne bayan an naɗa shi muka zo nan lulloki babban gidansu muka wuce kasuwar rake gidansa to shine yau muke shela al-musulmi Allah ya ɗauki ransa muna fata Allah Ubangiji ya haɗa ruhinsa da na kakansu sallallahu alaihi sallama Allah ba haƙuri kuma ma dukkan sharifai ba kawai na bauchi ba ji da sharifi yake muna mata aziya Allah ya ji kan sarkin sharifan bauchi sannan wa min janibin kuma akwai ɗana nuru ya samu hatsari a hanyar Kano muna roƙo a yi masa ya shafi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya da shi da abokan hatsarin duka Allah ya ba su lafiya sa'annan kuma a gefe guda akwai malam mai kuɗi mai zama a nan je ya zo ya gaya mani akwai lalura Allah ya ba shi lafiya sannan gidan limamin wambai gidan malami na abokin babana wadda kakansa babansa abokin kakana Allah ubangiji ya ɗauki ran matan Muhammadu Amin duka muna haɗawa a yi musu addu'a masu rauni Allah ya ba su lafiya amma na sarkin sharifai kulhuwansa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya ne babu ragi darajar kakansa jama'ar musulmi ubangiji yana ce wattaku yawman wannan duniyar da kake kallo ko muke kallanta mu da kai wanda suka shiga suka fita sun fi wanda suke cikin yanzu yawa ninkin faninkiya kowa lokacin fitan na yi sai ya fita to akwai wata yini ita kuma guda ɗaya ake yin ta ba a maimaita ta to ita Allah yake razana mu mu da ku yake wattaqu yawman ku ji tsoron zuwan ko gamuwanku da wani yini yinin da Allah Ubangiji yake gaya maka Ubangiji zai tambayi manzanni da kuka je duniya kai annabi nuhu da me aka amsa ma kai nabiyullahi adam da me aka amsa maka musa kalim isa ruh ibrahimul khalil zakariya yahaya dawud sulaiman me aka amsa muku qalu la ilma lana mun manta ya ubangijinmu saboda mene musibar rana sai aka mana misali da su wadda aka kun ga kenan Allah ce mu tsoraci zuwan ranar to wai mu tsor in kana tsoron abu in ba irin wannan ba sai ka bar inda abun ne to gashi wannan kuma dole ce gayyata ce ta dole ashe tsoron shine ka kaurara asusunka na lahira ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin to gadin din shine yawman anan tunda anan ya zo da nasba saboda mafulanci ne ku ji tsoron mene gamuwa da yinin da turja'una fihi ila Allah hai idan an ce gobe kuna da komawa kotu ko ko ko ko gaskiyanku ya kai santola dubu to kukan kwanaki jinku na bugawa ko gaskiyan nan su yi tasiri ko kuma a zo da gaskiyan da suka fi naku naku su koma raunana shari'ar mutum fa da mutum kuma gaban mutum alƙali mutum rijistara mutum ɗan sanda mutum ko masinja mutum amma ƙirjin mutum yana caji saboda bai san da za ta kaya ba to wannan ranar kuma Allah ne alƙali Allah ne alƙali ba mutum ba mala'iku dukan kawai fadawa ne amma Allah ne alƙali a wannan ranar ita ce ranar da ɗan adam ake so duka ya tattara ƙarfinsa yake zubi asusun lahira domin ya zama bai cikin wanda za a wulakanta su a wannan rana ya zama bai cikin wanda za a musu azaba Allah ka sa ba ma ciki Allah ubangiji ka mana gafara idan an mutu an koma zuwa ga Allah a wannan yini in ji Allah summa tuwal fa summa tuwa fa kullu nafsin ba kawai koma ba ba a kuma za a cika sakayya mu kowane mutum nafsu anan namiji ne nafsu ne mace ce nafsu ne kafiri ne nafsu ne musulmi ne nafsu ne mumini ne nafsu ne na binni ne nafsu ne na ƙauye ne nafsu ne kawai kowa a ran kiyama za ga ana kidaya abin da yi a wannan kwanakin shi yasa manzon rahama alayhi salatu wa salam yake gaya mana ubangiji ya gaya mar a hadisi kudusi yana gaya masa inna ma hiya a amalukum uhusi halakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu ace thumma tuwaffa kullu nafsin arannan za a cika ma kowace rai sakamakon ma kasabat abinda ta yi tsawurwuri ta tara abinda ta tara in in sharran shar in kana khairan fa khair saka muna roƙo Allah sa ni zanin mu na kyawawan ayyuka su zama sun rinjaye ni zanin mu na zunubai da laifuffukan mu wahum la yuzlamuna wahum su halittu a wannan ranar la yuzlamuna ba a zalumtansu kawai a maka mutum manya-manyan laifuka a littafinsa alhali ba shi yayi ba ba shi yake ayi ba ba shi ya koyar ba Allah ba zai wannan ba ko a rage ma mutum tanade-tanadensa na aikin kirki da ya yi kawai saboda ya yi sai a share a gwada bai yi ba Allah baya wannan saboda wala ya zulimu rabbuka ahada kenan a lahira kowa ya gani to ajiyansa ne ajiyansa ne shi yasa muke faɗa a ƙarshen wannan ayar kowa ya tashi kaman yana yi in ka mutu ba za ka samu daman bautan Allah ko zikiri lafazi ɗaya baka da wannan hurumin ko sallah raka'a ɗaya baka kai alwala kai alwala kawai a baka lada alwala in an zare maka rai wannan daman ta kubce maka sai abin da rayayyu masu tausayi suka yi suka aika maka wadda kowa ya tsaya tsayuwar daka ya nemi lahira da aiki ya kuma roƙi muwafaƙa aljanna da rahamar Allah aiki daban muwafaƙa daban sai an gwama su amma muwafaƙar daga Allah ake samu kuma ibadar Allah ne yake tsinka ibada yaga wanda ya kyautata yaga wanda ya walakanta duk duniya da ku da muke nan da ku da wanda za su ji mu a midiyan nan duk duniya an yadda babu wanda yake son ka ko yake sona ko yake sanki ko yake son ku kaman uwar da ta yi naƙuda ta haife mu wannan an sallama wanda duk zai so ka yana bayan ta ita ce umma ummu uwa uwa da za a kai ka asibiti a ce in ba a ƙara ma jini ba za a mutu kuma a rasa jinin za ta iya ba da jininta a zuƙe ita ta mutu a sama kai ka tashi ita kaɗai kake ne da ita a faɗin duniyar nan da za ka zama ɓarawo Allah sauwaƙe uwanka tana ƙaunanka satan kawai take ki da za ka zama to mai kisan kai ka zo gabanta jikinka duk jini ka ga ta anyawa ne anyawa ne ina alheri ba za ce ta ji sabo wajen da kake mutane wanda ba uwa ba take maka amma uwa tana son ka kai duk da munin naka sai tana ja ma kunne da ka bar wannan da yaki uwa ita kuma uwa ba ta kunce hulɗa ta fasa yin ka amma aboki kuna rabuwa ubangida kuna rabuwa mata ku rabu budurwanka bazawaranka balle bazawara an baka ba ta kuɗi ga ba ta malam ai bara ku ja da nisa bane to gobe in kana so ka gane lambar uwa don ka san lahira ne ma ake tun babanmu bai aure ta ba take aika asusun lahira ba tsakanin na yankin yini da na yankin dare na nafila da na farilla to gobe ka je da hantsi ka same ta tana sallan walha ka gaishe ta ka jaje ta ka tsuguna tana idar da walha ka matso sannu umma aiwa sannu wani na gajiya lafiya lafiya lafiya haka ba ta kasuwan ba ne umma ai ba ki manta ba ba na fita kasuwa ai na zo na gaya miki na gaishe ai na daɗe ana ina ba umma sai in ga kin yi haka Allahu akbar sai in ga kina ta karatu in kin daɗe sai in ga kin yi haka Allahu akbar sai na kirga na ga kin yi raka'a takwas sallama biyu hudu a haɗe hudu a haɗe wallahi a raina umma na ce alƙama mani suka yi wannan na yau ka faɗi wannan kawai in baka san kai mahaukaci ba ne to mamanka mahaifiya za ta gaya ma sunanka na ɓoye za ta ce kana hauka ne kuma ni ne zan ɗau buta in yi ɗahara ni ne zan yi alwala in zo in yi sallan walha a baka na gobe kaɗai ba na gobe kaɗai baka da mutuncin da za ta ba ka ƙarya kake na gobe kuma ta yi irin wannan sun fi dubbai amma na gobe ma ajiye mata aina fataku yawman turja'una fihi ila Allah azuzun bai tuka ba ta ce to kar Allah sa ka ɗauki buta kai ɗin kai ɗahara kai Allah kai kar Allah sa ka ha ku ji ba yanzu kuma ni ne zan yi sallah a baka ladan wai ba abinda uwa take gaya maka zancen na boda ba sai yiwu to yanzu akwai wani wanda ko ta maka sai yiwu ne in za ka tace to zo ka bi ba ka ga na daɗe a sujadan ƙarshe ba yawwa na ga kin daɗe to ai nan ne na sa ku addu'a kai da ƴan uwanka duka ka ji lambanka a addu'a ba a ladan sallar kuma nan ma tarayya eh bikirki dukkanin ku ne ka haɗa da a na kuma kowa ya samu amma walhanci na hantsi ɗaya ba ta baka wala wanda za ka iya mutuwa don ka rayu amma wajen asusun lahira kowa ya cika nasa to ban sani ba ko kana da matan da take son ka fiye da ummanka kana da abokin da ke son ka fiye da ummanka kana da ubangida da yake shera ma ƙarya dubboci ba ya kai a ransa ya kai ummanka ne ai abin da ya sa ummanka ta gaya maka lahira kawai ne ma to in dai haka ne jama'a kun ga kenan sai mu ja kafan wando tun da dai sun mutuwa fa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna malamai magabata sun tattauna kaman babban malamin ne ibnu jurayj wanda bai wuce kwana uku baya ba mun faɗi cewa na cikin malaman makka ya ce wannan ayar an kawo ta ga sayyidul wujudi alaihi salatu wa salamu ya rage kwana tara zai ban kwana da duniya aka bashi wannan ayan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun tsakanin saukan ayan da kauran ne gida zuwa ga ra'ilil ala kwana tara in ji ibnu jurai shi kuma ibnu jubairin da muqatilu suka ce a'a daga ran da aka ba mu aiki wannan ayar ya rage kwana bakwai ras ya bar duniya kenan ajalin manzon Allah wannan aya ta riga ajalinsa da kwana bakwai a wajen ibnu jurai ibnu jubair da kuma muqatilu Allahu akbar mai gida yake ce da jibril ka masa wannan ayar ita ɗaya aka kawo sai yake to ka sa ta igiyan ayoyin bakara na ɗari biyu da tamanin daidai Allah ya ce yar wannan gaban ne a nan da ka ɗora ta ya rasulun a riga an baki bakara yanzu ana gaya mar aya ɗari biyu da tamanin da aka baka to ga na tamanin da ɗaya ka ɗora alisabi a bakara take. lillahi wa inna ilaihi so ya ƙara ganin wannan ɗauki littafin al-muharrur wajiz ta ibn atiya mujalladi na biyu shafi na 498 sun kakkawo innan da yake gwada tsakanin wannan aya saukanta da wafatin ma'aiki babu nisa ko dai akwai kuma wasu ruwayoyin da suka saba hatta iza jaa nasrullahi wal fath ita ma ta taho daga bayan wannan din ma dai duka muna gode masadatun na Allah saka musu da gidan aljanna jiya mun ittifaki mu da ku mun karbi cewa shugaban halitta ya gaya mu duniya karara sai bi isa alaihi salatu wassalam zai dawo duniya kuma zai zo ne yana nan a matsayin jagora mai adalci alƙali ne tsaye da gaskiya cikin hukunci zai kakkare dukkan kuros sakandamin da aka ce shi aka gicciye to zai kakkarya kuma zai kakkashe alkhindir aladu kuma zai gyara tsakanin wanda suka samu sabani ba sa ga miciji Allah zai ba shi dama zai kau da gaba za a sulhunta al'umma tsakanin maza da mata tsakanin maza da maza tsakanin mata da mata sannan kuma zai kore ayyukan kazamta ayyukan kazamta zai samu dama da zarafi daga ubangiji mu Allah zai kore su bi ma'ana zai taka burki wajen aiwatar da su sannan a lokacinsa za a bijirar da za a ƙara gane ƙofofin taskan ƙasa kuma shi ma annabi isa zai yawo wajen kyaututtuka an samu ƙasa an samu arzikin ƙasa an samu dukiyar ƙasa za a yi yalwa sai dai kuma yalwan zancen nan ta ƙasar hausa wai kiwon ragon sarkin fawa kiwon saniyan sarkin fawa a dabbobi in sarkin fawa ya gwada wata yace ma mai ba da abinci dusa ne kaikayi ne harawa ne ka fi kulawa da wannan to a fara mata kuka ajalin ta yaro a fi bata kaikayi da yawa a fi bata a fi bata a fi bata don ta ƙara zuri ta yi kusa ta tadda kushewa to wannan arzikin da aka baza kuma lokacin nan dab dab za a kulle kofar tuba duk wanda bai zama dan aljanna ba haka zai zama dan wuta har abada in an kulle kofan babu wani abin riba da mutum zai kama bauta Allah gadan gadan bauta Allah ba ta amfani shi ba tun da ya tawaye a baya ya makara da mutum da ce kai ai na yi zunubi shekaru kaza kaza bari in tuba Allah ce a yau ba na so in ka ɗauka tuba za ta ƙare ni da na ta jiran ka tun rana tana hudowa ta gabashi ta faɗi ta yammaci baka so ba to yanzu na rufe haki Allah ka sa kar mu kai lokaci sai di alaihi salatu yake cewa in kuma annabi Isa ya zo kakan kabarina assalamu alayka ya rasulullah yana fada yace la ujibannahu wa fi riwaya la ajabtuhu take na yin shiru zai ji amona daga kusewa na amsa masa muka ce inda za a samu wa'annan karatu don wasu na ɗauka yadda kushewan ma'aiki yake irin kushewan babansu tun da aka basu shi aka jutse to su ta suke haka ne ma nan gida ba haka bane ba haka bane cikin marawaitan ka ɗauki musnad na imamu ahmad mujalladi na goma sha ɗaya shafi ɗari hudu da sittin da uku kuma an samu cikin manya-manyan malaman hanabila wanda suka tabbatar da wannan hadisi imamu ahmad bunu muhammad bunu hanbal ya rawaita waye wannan malamin al-imamul qadi muhammad bunu husayn bunu muhammad bunu khalf bunu ahmad al-farra min mashahiri ulama'il hanabila alfarra'u hijira 458 ya bar duniya ya ce lalle a musnad ahmad aka ɗauko wannan hadisi kuma hadisin sahihon bi isnadin sahihi bayan nan ila baka da wannan to ka ɗauki tarihu dimashqa sufuli na 47 za ka ɗauka ka buɗe shafi na 493 zuwa 494 waye rubuta tarihu dimashqa al-imamu ali ibn al-hasan ibn asakira ibn asakira hijira shekara 571 aka bi sunaki waqad sahahahu al-imamu ali ibn abi bakr nuruddin al-haythami haythami hijira 807 ya bar duniya ya kuma ce hadisin nan ya inganta a ina za ka duba majma'u zawa'idi ta haisami mujalladi na takwas tafi na ɗari biyu da sha ɗaya. So, alƙazi abu ya ala da ya zo kan wannan hadisin yake wa rijaluhu rijalu sahe yake duk mazajen isnadin wanda suka yi dakon riwayar dukkaninsu da buhari zai ido biyu da su musulmi sun cika kwalitin da za a ba hadisin su saha mun ji wannan to yanzu kuma ga ƙari روى روي عن إمام الأمة باب علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم yanzu kuma karan da mu shiga yanzu mun bar maganan rayuwar manzo Allah a kabari ga marajin da za a duba kuma ba wanda yake hadisin bai inganta ba kenan wanda yake musa rayuwar manzo Allah a cikin kabari to ba maganan ma sunna ba a jahili ne kar ma ka je wa halitta a to jahili ne sai ya zo an ma tukurin ilimi tukuna ma sannan ma a saurare shi a laƙana mara yadda ake gane karatun sunna wannan karatun daga bakin imamil ummati ali bin abi talibin radiyallahu anhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna imam ali yake ce kadima alaina a arabiyun ba'da ma dafalna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama bi salasati ayyami yana gaya ma duniyar da suka isa a gaya musu karatu yace wani balarabe daga kauye ya taho ziyara ya taho ziyara mu kuma kwanan mu uku da bisa na shugaban halitta kenan wafatin ma'aiki da kwana shida kenan kusan ya kwana uku ana kiciniyan samar da shugabanci tukuna aka samar da shugabanci tukuna aka bi sunaki kwana uku kabla dafani kwana uku ba'da dafani ya zama kenan wannan maziyacin ya zo lokacin manzo Allah wafatin sa kwana shida yace mu raka shi jikin kabarin muka raka shi wa hata min turabihi ala ra'si da yaje shi ma sai yanda sunna ta karanta shi ma sai sake iban garin kasa sai ya ƙara zubawa ta kan ma'aiki ya iba ya sake zubawa ya iba sake zubawa imam ali na tsaye yana gama zubawa wa qala ya rasulullah kaji daga kauye yake amma ya san annabi na raya kusa kai kana cikin gari ka ta kan galau galau baka gane komai ba ana zuga ka wai dokta dokta dokta dokta dokta mutum daga ƙauye a arabiyu na gama zubawa abin ya ce to wannan kira shi ba ba shi zai yi a ya rasulullah kulta kayi maganganu fasam ina kaulaka muka saurari maganganunka wa wa'aita anillahi fa wa'aina anka ka haddato dokoki shari'o'i karance-karance daga Allah ka haddace mu kuma dalilin ka mu ma muka haddata daga wajenka yace kuma Allah ya ce wa ma arsalna min rasuli illa li yuta'a bi iznillah wannan fa ana ga baba kauye bane fa ma da baba kauye bane kai dai iya iya kwana a kauye ya ya lalle amma wannan ci gaba da kai masa ba kauye akwai zalunci sai ai hakuri eh mazaunin kauye ne amma ba a jawo yace kuma gaji ubangiji Allah ya baka karatu a cikin karatun ba a aiko wani manzo ko ma waye sirrin aiko shi domin abisi ne a sallama ma wa kana fi ma anzala Allahu alayka ya rasulullah wai annabi kan yana ina ne lokaci yana farfa kaji na magana kaman da imam almi kaman da imam Ali yace kuma cikin jimlan karatun da Allah ya saukar masa ya jakadan Allah akwai wannan karatu cewa bismillahir rahmanir rahim walaw annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima sadiq Allah azim yace Allah ya gaya ma karatu da a ce al'ummanka sanda suka zalunci kansu za su zo maka in suka zo gunka kai kuma ka shiga tsakaninsu da Allah da yake kar a yi zunubin ka roƙa musu gafara in suka zo gunka ga ka ga su su ce maka mun tuba ya Allah shine fastaghfirullah amma fa ja'uka tukuna su zo gunka su ce ya Allah da muka maka zunubi iri kaza nau'i kaza kala kaza to kaza mun tuba wastaghfara lahumur rasulu shi kuma rasulul karim a lokacin ya sa baki yace ya Allah ina tuba a madadinsu ina tuba musu ya Allah a yace mu Allah yake wa annabi ya ga duniya duk san da suka yi haka la wallahi wajadullah sun riga ma sun samu Allah wajadu ba yajidu lahu ba wajadu sun ma riga sun iske Allah a wani hali tawwaban mai yawan karɓar tuban nasu rahiman mai tarin jin ƙayi gare su saboda manzo Allah ya shiga tsakani da ya karanta wannan ayar a cikin kabarin mai gida ita ce ayar da muke samu ta 64 a sura ta hudu surar mata nisa'i yace wa qad zalamtu ya jaka da Allah ni din nan na riga na yi zalunci tunda dai wala wallahu mu izzalamu to ni kan wa qad zalamtu na riga na yi zunubi na yi zalunci na yi laifi waji'tuka kuma gashi na zo gunka amma ni ba ni da bakin cewa wa Allah na tuba wai balle kai ka karasa a'a tastaghfirli ni a matsayina na ne laifi ba ni da inda zan duba kwarjinin ubangiji wai kuma har na ce na tuba tun da ga kanan kwatakwam ga kanan ɗungurungun tastaghfirli ko ka ce tastaghfirali sai ka kaddara akwai an ko likai ko hatta imam ali ke gaya ma duniya yana gama faɗan tastaghfirli ko tastaghfirali فنودي من القبر sai ga sauti daga cikin kabarin mai gida mai sautin ya faɗa ƙadar gofera laka ƙad gofera laka duk zunuban nan naka tun da ka zo nan suka an gafarta maka yanzu ka je kai ba ka da matsala aljanna wala shakka in ji kakanuna eh to ina da a samu wannan karatu ka san mu ba da zar ido muke muku tafsiri ba fa an da wannan ne ai duji a sarkin malamai nan yanzu muna magana ne mu da ku mu tattauna addini me abun zar ido a ciki kafu waye ido ka ɗau littafin alghajiyar mujallaji na biyar shafi ɗari da arba'in da takwas wa rubuta al'allama abdubun al-husayn al-umaini ka duba daga nan ka ɗauki littafin misbahu zulam ta alhafiz abu abdullahi bin nu'man al-maliki in ba ka da wannan misbahun zulam ka huta ka ɗauki arrauzul fa'iq mujallaji na biyu shafi 137 wanda a shaf shu'aib al-huraisi ya wallafa in duk ba ka da wannan bari mu haɗa ka da samhudi al-allama nuruddin ali ibn al-qadi afifuddin abdullah bin ahmad abul hasan samhudi samhudi ba shafi'e ne an haife shi hijira shekara 849 ya yi karatu a madina ya koyar a madina ya yi talifi a madina ya rasu a madina hijiran wafatinsa hijiran wafatin jalaluddin suyuti shekara 911 wannan maraji'u me muke so a duba kadar gofira lakan da aka faɗowa wanda ya taho daga ƙauye amma shi ba ba ƙauye ba ya jingina manzo Allah a jikin tuba daga zunubai kuma Allah ta amma gafara manzon rama alayhi salatu wassalamu duk karatun musulunci babu inda aka ce ka ɗauke shi wai kamanka sai da yahuda suka ba da kuɗi suka buɗe santoci ana kayan aljannan mutane ana biyan su da jahannama ana ran mutum da jantul ma'awa ana bashi fakara ana kwace ki din hannun mutum na daru salami ana bashi ki din saki sa'ira ko sakara ko laza ko hauya ko hudama ko waini ko gayyi ko zubbul huduni Allah tsare ka dauka yiwul bukhari ka bude kitabar sauni ka a kitabu sam ka bude babul wisal shine namban hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu ko ka ce 1962 a buhari don ya masu sauƙin riƙewa imam bukhari hijira shekara ɗari biyu da hamsin da shida ya bar duniya ka kuma ɗaukar sahihu muslim littafin almajirinsa nan ma sahihu muslim kitabu siyami shi buhari yace kitabu saumi almajirinsa da zan kitabi ya ce kitabu siyan sai ɗan canza saboda ladabi sai ka buɗe babun nahayi anil wisal a sahihu muslim shine rakamin hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu me za ka gani gafarta malam a nan za ka ga ƙaryatawan duk me ce masa manzo Allah mutum ne kaman kowa annabi ya maki duk tawilin da mutum zai yi a ɗauko zancen da ake ga kalle na cewa ai alhamdulillah rabbil alamin ai qur'ani ya ce qul inna ma ana basharun mithlukum ka rasa inda za ka manna ƙaryar rage wa annabi daraja sai ka ce wahayi ne ya kawo Allahn da ya ba wa annabi dukkan darajoji yanzu kuma ka koma ka ce shi ya gaya ma ka raina annabi ka ce shi kaman kowa ne to bari ku ji da a gaban malamai ake ɗaukar karatun ma da an fita daga wannan bala'i qul ma ana basharun mislukum a ƙaidar larabci akwai wanda ake maganan da su kaf da min dinnan damiri ne na al-mukhatabu sai na abbakar na wajen kai kana wajen sai na umaru na wajen kai kana gurin sai na usman na wajen kai kana gun imam ali na wajen abu huraira anasu to inda a ce wannan yanda ka fahimta haka suka fahimta to maganan warwasan kakin su kuma kaga babu tun da dai masu aka koya karatun kai ayas sai da sai sanyi ta shiga takarda ba ka same ta su fa daga bakin annabi zuwa kullum sai aka yi cewar wasan suman kansa suma suma su ba su gane ana bashirin musulukum Allah yake so annabi ɗaya bane he kai dan yau ai da fahimtar nan taka irin taku ce malam me zai sa sayyidina Umaru yayi ruwan yayi markan dirhamai ya auri sharifiya auren da bai taba sadaki kamar haka ba ana ta kan magana a Madina yake kai ko sa amaryan kuwa Ummu Kulsum ce ba yar Fatima ba yar Fatima ba yar manzo Allah ba in kuma jin wani ya ce sarakin ne yawa in kuma ji nan kuma eh ko in da kai ta daga kasuwa sai ka wura wura ka ka gane iya abokan taɗin saboda yayi doka ya ce yar annabi ta aibi ummu kulzu ku ce sadaki yayi inda sai la'amuru ya fahimci yanda ka fahimci ana bashar musulkun haka ne malam Allah ya sauwaje to sai annabi ya bada amsa da kansa a wannan maraju da muka faɗa guda biyu sai wani bukhari sai muslim duk tsallen da ake wa kanne na dama nan ake zuwa a kafe su sai kuma dora musu fauzin ai buhari ya ce to ga buhari muslimu ya ce ga muslimin yau mun gayyato su ga su a gaban mu to kuma buhari guda biyu ne to sai a samu rawahul bukharani kenan wa rawahu muslimani amma dai muslimu ɗaya ne buhari ɗaya ne to ka ɗauki sayul buhari lamban hadisi dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu a muslim lamban hadisi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu annabi yake ce masahabbai inni lastu mithlukum inni lastu mithlukum yace kai ni da kuke kallo kaukau ban zama kaman ku ba wancan kum innan na ana basharun mislukum ku yanzu kuma aka sake fuskantar ku ana gaya musu lasu mislukum wannan kum din ta yi fasaran wancan kum din kai ne baka gane karshen wancan kum din akwai mene yuha ilayya awa anta yuha ilayka yanzu mutumin da in kana da waya irin rakani kakin nan ala sani wani kuma yana da irin yan dubu ɗari da ishirin ɗin nan ana kiran sa wai rashin mafaɗi malam wallahi duk wanda ka gan shi da wayan dubu ɗari da ishirin ɗayan biyu ko masu masa faɗa sun ƙare ko kuma ya share su bai sauraro waya ɗauki ansa buga a kira duba ka gani dubu ɗari da ishirin makwabcinka bai tuwo kana hauka ne wani kawunka yana ƙauye kaushin ƙugo da za samu a shana in ba su tata da an yi fau sai ta baka je karaya zumunta ka ce ci kawu ba sai ka ka riƙe wai a ce da kai ka isa ina ka isa ai baka isa ba kai ka zanka aljanna ne isa inni lastu mislukum bai jiwo ba zai gaya musu ƙarin farki dama sun sallama ai mai kama kakin annabi ya duba inda ya fi daraja a ƙasar ya shafa ha annabi ya kira wanzani kafin a sa sabulu sahabbai sun yi layi malam suna daga ana fara askowa wanda ya faɗo ta gun sujadan ashe tun tun tuntuni a buɗe haka alkari na addu'a Allah sa kar ya mutu sai Allah ya sa annabi ya zo aski wannan gashi wanda ya kaho kaho haka ta goshi ne gida Allah ya gwada masa ran da zai ga arziki ne ya kama ya kai gidan Allah ya datar da shi a hajjin ban kwana suman kafin ya fado yayi malam Hanifa ya ce Abu Talha in yayi gunji ko gunji kuro ya ci wasu dakarun su bayyana a wajen yaƙi gunjinsa kawai haka wanda duk ya kai tsora tare shi ai ma ke shi zai ba ta malam Allah ya kaddara rabonsa ne ya je gida ya kira matan sai ce ke ruwai sa'u kin ga wannan ki boye mana a waje mai kyau gashin na goshi goshi na manzon Allah ai ku dama sun sallama yake ce mene abidu inda rabbi ni ba ɗaya da ku ba ku kuna kwanan ya ɗakunan matan ku ni abito ba fa bitu ba fa ba ma bi ba abi kullum na kwana ne inda rabbi awa anta tabitu inda rabbi awa anta kai ma tabita inda rabbi ya tsaye mani ya ce bari ku ji liyafa yake gida ba liyafa yanzu ko gidan gwamnati ake taron buɗe bakin nan na kwaɗayayyu gafa ta malam ka isa ka je in ba a baka wannan abin gayatan ba dan sanda a gid zai mammace ka a gid a ce kai dan kawai kai azumi waya gaya ma hadda kai a taron mai gida to lakcin nan aljami ne mutane ne mala'iku ne mutane ne wani ma ka bi su kyau wani ma ka kama shi bare kwaci ya gudawa amma kai baka isa ba shi ya isa to liyafan gidan gwamna ma malam ya gagare ya na fara shugaban kasar Najeriya sai dai ka taɗe yawo kawai ka ce za a la'ana ta buroshi da cinyan kaza sai ya wuta lauye ka rasu inda kanne su ma dariya amma dai baka isa ka je tebur a jiru da kai ba amma manzo yi wuɗi muni ki ilimu dari na ciyar da ni waya tsini na tayar da ni abu uku muka samu abu hudu ya kore kamantuwansu da shi lasu mislu ya tsora na biyu abito inda rabbi gun kwanansa na uku yutaimuhu Hullahu Allah na ciyar da shi wa yasqihi Allah rabbul izza annabi Allah na shayar da annabi wai me abincin da yake kai sunan abincin ma ka kai a gaya ma ne kai to ne wannan darajar a ta kaman ka yake kaman ka kai kuma dazu kai su da garin kwaki ba a zage ka ba kai garin kwaki da kuli kuli ne a tumbinka wannan agun Allah yake yake yake baccin dare wallahi kan ne na ku je makaranta ku ne malamai wannan duk yan kasuwa ne yan ci da addini ne wallahi sallai malam ukulu fi dinin nan na alari wallahi ake mu da rabon damu gan ka sai ai ba su gan su ba mutum makarantar sa kuɗi kai sallah a masallacin sa baka taji sai ka biya kuɗin da duwa assalamu alaikum ya masallata akwai wani bawan Allah a nan kullum muke sallah da shi ko ne dai ba za ku gane shi ba a'a a'a a'a to aljini ne kenan mutum ya zama kullun na sallah inda liman ya gwada ga makwabcin sa ni nan waki malam karshe an ce ku ne dai ba fa gane shi ba to shine wallahi mota ta kade shi yana asibiti yan agaji ku zaga ba wani asibiti ba da du da du katin din sa da generator da ya tayar ka kiran sallah da fankan da ka ja malam ba ka fita ya kaji shi ahalu sunna malam su ne wanda muke faɗa kaga yanda suke rawaito girma da darajar manzon Allah yanzu kuma mun zo mun samu annabi na ganni a Madina sai ga wani sahabi shi kuma yazo na zuwa matasa ya rasulullah daga kadan Allah na zo da fatawa yau kwana nawa ko wata nawa ko mako nawa rage a jiya duniyar nan ta koma takin kiyama manzo yake ce wa ma a wa ma a adaka laha kai ne tambayan nan zogayar wani irin tanadi na ibada wani irin tantali na aikin kidi kai har ba ka shayin ka zo qal la shay'a ya rasulullah in maganar aiki ne ba ni da wani aiki wanda shi yasa ba na tsoron zuwan kiyama ba ban da wannan aikin illa annani uhibbu Allah wa rasulahu abin da yasa nake ganin daman kiyaman ta taho ina son Allah alƙalin wannan rana ina son manzon Allah me faɗa a yi a wannan ranar illa annani uhibbu Allah wa rasulahu da wannan ta saci a wajensa ko yau a busa kaho a bulle kiyama to annabi mai kawai a kai son annabi da son Allah kawai ya ke ka ne ya ka kama sallah a yana sallah ya ka kama ibada ina yi annabi yace an jama'a man ahbabta yace ina ma albishir ma'iya ta tabbata da kai da wanda ka faɗi son su sayyid bukhari da aka ga wannan magana sahihu muslimu ka bude kitabul adabi mun hada ma mun yi ma sai kitabul ada kitabul adabi cikin buhari kitabul adabi cikin muslimu zaka ga yadda annabi ya tabbatar yayi sitam wanda ya zo na maganan kauna soyayya annabi ya masa albishir shikenan an tama awan ahabbta yanzu tafiya ta kawo mu wani babban limami kuma babban ladani wanda shi Allah ya kaddara hijira shekara 588 ya bar duniya ana kiran shi Sa'adu Sa'ud bin Ahmad Al-Amawi Al-Andalusi mutumin Spain ne Al-Muhaddisu na cikin malaman hadisi Al-Hafizu na toshe da hadda kyakkyawa kana ya ummu ya zama yana limanci aina fi masjidihi a masallacinsa liman ne shi wa yu'adhdhinu fihi wataran kuma yakan yi kiran sallah illa dani bai zo da wuri ba yakan yi kiran sallah fa iza azina in wannan mutumin sa'ad sa'ud bin ahmad al-amawi in ya tara ya kira sallah akan ji sautinsa min nahawi arba'ati amyali babu amplifier babu equalizer babu loudspeaker amma Allah yana daukan muryan wannan magabacin har duk wanda yake daga inda masallacin take zuwa inda yake mil hudu ne mil hudu ne zira'i zira'i dubu takwas kenan zira'i dubu takwas Allah yana kai sautin kiran sallan wannan Sa'adu Sa'ud bin Ahmad al-Amawi ana nan ana nan ana nan wa turara wa tudira sai mutuwa ta halatto mar falamma ahassa bil maut qala yayin da ya ga alamun mutuwa ya fara wasu gane gane sai ya budi baki yake ce mene wallahi la ubali siƙatan bi hubbi rasulillah yace na rantse da Allah bani da wata damuwa a gabana ya ga iyalai wannan alamar jinya ta wata mutuwa ce na fara ganin masu mun ban kwana amma ku sani la ubali san san ban damu ba sha suke da ta li kauni imama a wani kauni mu'addinan tarasul a abin da ya faɗa siƙatan saboda dogaro na bi hubbi rasulillah na sallama tunda ba na cikin maƙiyan manzon Allah ban cikin masu raina shi to ina da yaƙini mutuwa a gona ba matsala ba ce la ubali wallahi da rantsi ka ɗauki littafin abdailu wa takmila shafi na ishirin da ɗaya za ka ga abin da muka faɗan wannan yana ƙara nuna mun yana ƙara nuna mana ashe manzon Allah shine abin girmamawa tukuna Allah ya mana muwafaka mu tsira wanda duk ya kulla lahira a ransa akwai raina manzon Allah to ya sani bai da ibadan da zai burge Allah da ita madadin raina mar uban madadin raina mar manzon Allah da yi babu wannan ibada babu ibada Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da zai zo nan yayi alwala alwalan sai ta bawo mamaki dan mu alwalan mu sai da aka rubuta a takarda muka koya shi kuma annabi ne yake alwala a salka ya gani ya kwafa amma zai na wuta da zai tsayi da sahu anan kaga yanda zai tsaya shar kaman fila dan su annabi ke ce ma istawun nan da muke samu a riwaya istawu to mutu ake faɗa amma yanzu yana wuce annabi in ya fito kafin ya hau minbari shi yake kuwa yake ayi shiru isma'u wa anfitu yarhamukumullah fa inna hadha muhammadur rasulullah arsalahu allah bil huda wa dinil haqqi ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون من أداءه نجاه ومن أساه جوى تفضل يا رسول الله تفضل أما أنا أتولى saboda me sun rabu da manzon Allah ana na Allah Allah annabi ya gaza na Allah Allah annabi a je yaki a kakkake shi na Allah Allah annabi ya samu takaiki a nan ne suka rabu sallolinsa azuminsa zakkansa hajjinsa bin annabi yaki duka Allah ya kwande ne a utan ma su ne yan face follow eh fasta follow duk samakon ka hiyar zaka a can da ka same a wai kai ne ni yanzu mu ai da mun ba mu gurin a kai in wannan so ya duru durun isa to ya sani zai bilayi dan uban ya riga fulo din farko eh innal munafiqina fi darasi lasfali minan nari walan tajid lahum nasira qala ariga ka ida ka kuri da fulo na biyu a wai ka makaye ka je ba mu ai to jama'a kun ga abin da nake gaya mana yanzu kwanakin mu na tafsiri sun ɗauko ƙarewa yau muna da zama biyar banda na yau. Oh, zama hudu, zama hudu. To zama na hudun nan za mu tattauna maganan ajandar mene haɗuwan idi da juma'a. Za mu tattauna mene ƙarashin maganan maza Allah shi ne a gaba. Za mu tattauna mene za mu tattauna yadda Allah yake so shugaba ya shugabanci talakawa su kuna kira shi adali a rediyo mutane suna taɓarin imanin su saboda ɗan dubu biyar da yaji shadda yaji biyar wani shadda ma sunansa ka kiyaye ni da ruwa da an yankin farko an rataya ko to sai zo iya neman kayan iya wuce sai ce ke na wanki na ta ai sun bushe mai gida suna ina su ne Allah sun an zaga zuwan terawa ta je mu to akan wannan ka je ka ce mutum adali kiyama ta tashi Allah tambaye ka me sifatul adala da gani a cikin zababu ka kai ka shiga wahala gari shi a duniya ma ya kokoshi kai a duniya ba koshi kuma Allah ga guduma Allah sauwaki wannan kuma ne sakonin da zawiya za ta gabatar bangare hudu Allah ya ba mu aron numfashi Allah ya mana jagora Allah ya sa mu cika da kalmar shahada shi ma ya mu dora shi gobe gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka man fatiwa ne mana matashiya gobe za mu yi wa juna nasiha da an karawa saboda yadda damuna take zigzag to duka sako Allah yake gwada mana shine nake to yi hakuri gobe cikin karatu za mu ja hankalin juna mu gane ba mai ruwan nan ba sai Allah kuma mu gane shin abin da muke yi tare muke da Allah ko kuma tare muke da kato to Allah sai fita ya barka da kato ko kato zai baka ba katon ma ruwa yake da in babu ruwan kuma ma sunansa shi ma ramewa zai yi Allah ubangiji ya mana jagora Allah mu yana gwada mintocin mu duka mun dauke su Allah ubangiji ya mana albarka abinda bai samu shiga yau ba ayi hakuri gobe zai shiga in muna raye ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك wala tubdina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ada wadda ba sa nan muka fara karatu muna gaya musu mun rasa sarkin sharifan Bauchi Allah ya masa rasuwa ana makoki a lalloci lungun sharifai ana yi kuma a can gidansa gefen kasuwar rake muna addu'a Allah ubangiji ya ji kansa Allah ba mu albarkan kakansu Allah samu a cikin aljanna kowa nan da bukatotinsa da niyoyinsa masu taimakawa da sanda ake neman taimakon nan Allah saka wa kowa da gidan aljanna masu niyan taimakawa babu Allah ya bamu Allah ubangiji ya ƙara mana yalwa bi jahi fatiha ma salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين